الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة بركاته إن شاء الله تعالى تكون للتافي نامو مي البركة للتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجيك أنشد رحمة بالا يتي فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة وصفائد دي ما سمهمنتي da za su yi bayani game da salati akan annaban wannan al'umma tamu mai girma sallallahu alaihi wasallam wasu fa'idodi ne da malam zai kawo game da salati wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kusan kowace ɗaya daga cikin fa'idodin idan makalle su da kyau suna da mahimmanci kwarai da gaske za mu bi su makaranta su a hankali insha Allah ta'ala domin mu ji abubuwan da suka kunsa malai ce alfa'idatul ula fa'ida ta farko min malhubi yana daga abin da ya kamata a kiyaye ko a yi la'akari da shi أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما ليتي مفي يوا daga cikin nau'o'i da sigogin salatin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi laisa fiha zikiru ibrahima nafsihi mustaqillan an alihi za ku ga a cikinsu babu ambatan annabi ibrahim shi shi kaɗai a keɓe ba tare da an jingina shi da iyalansa ba abin nufi galibin sigogin nan idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga suna zuwa ne da kama sallaita ala ali ibrahim ko kama barakta ala ali ibrahim amma waɗanda suka zo da kama sallaita ala ibrahim ba su da yawa ina fatan fahimta to shine abin da malai yake so kai mu zuwa gare shi yace wa inna ma fiha sai dai abin da yake cikin salatuttukan galibin su shine kama sallaita ala ali ibrahim sai dai faɗinsa kama sallaita ala al-ibrahim malai ce wasu fi zalika dalilin da ya sa kan ya kasance ku shine anna alar rajuli fil lughati arabiyya idan aka ce iyalan gidan mutum a cikin harshen larabci ya tanawalu rajula kama ya tanawalu ghairahu mimman yaquluhu yana ɗaukar shi mutumin kansa kamar yadda yake ɗaukar waninsa wanda ba shi ba daga cikin wanda shi mutumin yake ɗaukar nauyi abinda malai yake so ce shine idan aka ce alu fulani iyalan gidan wani to ba ana nufin iya iyalan nasa ne kadai ba shi ma ya shiga cikin alu fulani din da aka faɗa Allah ya sa an gane idan aka ce alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to shi ma annan muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin su idan aka ce alu ibrahima annabi ibrahim ya shiga cikin su ina fata an gane ga malam zai istishadi da wasu ayoyi daga cikin alkur'ani kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin faɗin sai ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul al-imran ya ce hakika Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi adam alaihi salam ya kuma zabi annabi nuh alaihi salam ya kuma zabi iyalan gidan annabi ibrahim ya kuma zaɓi iyalan gidan imrana ya fifita su akan sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim shi annabi ibrahim ɗin banda shi a cikin wanda Allah ya zaɓa ina fata an fahimta to ashe kun ga shi ma shiga cikin me ali ibrahim shine ma babban wanda zaɓin ya fara faɗawa akan sanne gangaro kan iyalin nasa yawwa albarkacin sa aka ce haka nan da aka ce ali imrana kaga iyalan gidan iyalan gidan imrana din su ali imrana سؤال إمرانا نعم سؤال سؤال يرجع إمرانا ينقوى ماتا a'a suwa ne ne da aka ce ali imran da suwa ake nufi nufi na suwa babu wanda za a faɗa a ciki mutum ɗaya wanda yake sananne na na maryam abin nufi shi imranan shi imranan babu wata kissa ingantacciya da ta zo a kansa wanda yake shi an san shi ko akwai ta cikin alkur'ani babu to amma a cikin tsatsansa an samu me sa annabi isa alayhi salam wanda annaban ala ne gana na maryam wanda siddiqa ya ce ina fata an fahimta wanda Allah ya ce ummuhu siddiqa to kaga zabin ba ya fara fadawa kansa sannan ya gangaro kanwa iyalinsa saboda haka idan aka ce aluwa ne a cikin larabci shi ma wannan ya shiga ciki kama qaul kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo kuma a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace inna Allah astafa wa qawluhu da kuma fadin sa illa ala lutin najjaynahum bi sahar Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul qamar cewa mutanen annabi lutu Allah madaukakin sarki ya turo musu annabi lutu alaihi salam sai suka bijire masa suka yi taurin kai suka ki karɓar sakon Allah madaukakin sarki daga bakinsa sai Allah maɗaukakin sarki ce tattara iyalansa su fita da lokacin asubahi dab da lokacin asubahi Allah subhanahu wataala zai aiko da azaba ta halakar da mutanensu Allah maɗaukakin sarki ce kazzabat ala lutin alu lutin bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban sai ce me illa ala lutin to da Allah ya ce illa ala lutin sai dai iyalan gidan annabi lutu Allah ya tsiratar bai halakar da su ba shin annabi lutu din an tsiratar da shi ko ba tsiratar da shi ba ashe kaga shi ma yana cikin mai kenan da aka ce ala lutun nan da aka faɗa Allah sa an fahimta yawwa mala yace wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan daga cikin abin da zai nuna maka haka akwai faɗin annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da yace Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati a bisa iyalan gidan abi aufa shi abi aufa din wani sabi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya kawo zakka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zakkarsa ce ta dukiya ya fitar sai ya kawo sai annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa dama Allah ya ce masa idan mutane suka kawo maka zakka kai musu me kai musu addu'a ko yawa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum saboda haka da annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ka kai tsaye wanda yake fara shiga cikin wannan addu'ar waye shi ali shi wannan abu a faɗin wanda ya fara kawo sadakar sannan iyalansa su ma a ɗan raba su a ciki abinda dai malam ke so ya ce mana shine idan aka ce alu fulanin kai ne kake fara shiga ciki kafin iyalan naka su shiga ciki za mu ji abinda malam ke so ya gina akan wannan insha Allah ta'ala malam ya ce wa kadhalika lafzu alil baiti ka qawlihi ta'ala haka nan idan aka ce alul baiti ba alu baiti ba duk abu ɗaya yake nufi da ahlul baiti da alu baiti duk ɗaya ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti Allah maɗaukin sarki yana kawo mana kisar annabi Ibrahim ya ce rahmar Allah da albarkarsa sun tabbata akan ku ya kuma abota gidan annabi Ibrahim to kaga nan ma annabi Ibrahim din ne ya fara shiga ciki sannan sauran iyalan gidansa suka biyu baya fa inna Ibrahima dakhilun fihim malai ce hakika annabi Ibrahim shi ma ya shiga cikin wannan addu'a da Allah maɗaukin sarki ya musu na rahmatullahi wa barakatuhu alaikum malai ce qala shaykhul islam babban malami الشيخ الإسلام ابن تيمية يتي ولهذا سبو دوانا ني جاء في أكثر الألفاظ يزو أتكم مفيا يوال لفزن روايوين دسكزو حديثي أتكم حديث دسكي بياني غمدا صلاتي والنبس إرادة أمتي سأرة تبتا أغريش دا كما صليت على آل إبراهيم معنى كما صليت على آل إبراهيم Allah ka yi wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati da shi da iyalan gidansa kamar yadda kai wa iyalan gidan annabi Ibrahim idan aka ce iyalan gidan annabi ibrahim din shi kansa annabi ibrahim yana mai yana cikinsu kaga ko da ba a ce kama sallaita ala ibrahim ba ya shafe shi gaba daya ina fata an fahimta yawwa malai ce wa kama barakta ala ali ibrahim haka nan kuma zaka ji a lafazin hadisin galibi abin da suke cewa Allah ka yi albarka bisa iyalan gidan annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi kansa kamar yadda kai albarka a bisa iyalan gidan annabi ibrahim maimakon shi ibrahim din kansa galibi lafazin hadisin aka suka zo waje a fi ba'abiha wasu daga cikin lafazin hadisi kuma sun zo da ibrahim nafsuhu da shi annabi ibrahim din akan kansa kama sallaita ala ibrahim sannan kuma ala ali ibrahim din duk sun zo da wannan din li'annahu huwa al-asl fi salati wa zakah saboda asalin salatin da ake nema a yi da kuma tsarkakewar asali annabi ibrahim din shine asalin albarkacinsa duk sauran iyalan nasa suke ci shi sa wani lokaci sai ga an zo da lafazin ibrahim din da iyalansa wani lokacin kuma an ɗauke shi an kawo lafazin mai iyalan nasa idan an zo da shi saboda shi ne asali wajen tsarkakewar wajen yi wa salati wasa'iru ali baitihi inna ma yahsulu zalika taba'an sauran iyalan gidansa suna samun albarkar salatin da tsarkakewar ne saboda suna biye da shi wajen me wajen jini da kuma yan'uwantaka waja'a fi ba'dha zikir hadha wa hadha tanbihan ala hadain malai ce shi sa sai ga a wasu ruwayoyi na hadisin wanda suke bayani game da salati sun zo da kama sallaita ala ibrahim kuma sai ga sun kara da me ali ibrahim shine haza wa haza din tambihan ala hadaini domin ayi fadakarwa game da wannan abubuwan guda biyu ma'ana wani lokaci shi ibrahim din yazo shi shi shi da kansa sannan kuma a raba iyalansa a jiki wani lokaci kuma sai kaga an zo da ali ibrahim din shi shi kadai me yasa dan a fahimci cewa ali ibrahim din yana ciki ibrahim din kuma dama shine asali a ciki ina fata an fahimta sai malai ce idza alimta zalika ya kai mai karatu ko mai saurare idan ka san wannan abin da muka ambata a sama faqad ishtahara at-tasa'ul bainal ulama'i an wajahi at-tashbih fi qawlihi to hakika tambayoyi sun shahara a tsakankanin malamai game da menene wajahu tashbihi fuskar kamanceceniya fi qawlihi a cikin fadin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama sallaita da yace kamar yadda kai salati ila zuwa ƙarshensa malai ce li annal muqarrar za mu zo mu bayani insha Allah ta'ala saboda abu ne da yake tabbatacce a wajen malamai annal mushabbaha wanda aka kamanta dunal mushabbahi dunal mushabbahi bihi bai kai wanda aka kamanta shi da shi ba wal waqi huna aksuhu amma abin da yake tabbas a nan wajen shine aka san haka na san da ba mu fahimci wannan maganar ba haka ne ko to abin da malai ke cewa shine tambayoyi sun yi yawa a wajen malamai cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kama sallaita Allah ka yi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da iyalan gidansa kamar yadda kai salati wa annabi Ibrahim ko kuma iyalan gidan annabi Ibrahim to menene a wajo tashbih din menene fuskar kamanceceniyar saboda akwai abin da malaman balaga suke cewa at tashbihu haka ne ko duk wanda ya karatun balaga ya san akwai abin da ake cewa tashbihi ma'ana kamanceceniya to shi tashbihi yana da wasu rukunai guda hudu akwai almushabbahu akwai almushabbahu bihi akwai adatu shabihi akwai kuma akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabihi haka ne ko in aka ce almushabbahu shine wanda aka kamanta almushabbahu bihi wanda aka kamanta shi da shi adatu tashbihi na'urar da ake amfani da ita wajen jona tsakanin wancan ɗin da wannan wajen kamanceceniyar wajen shabihi kuma shine ta me suke kamanceceniya a me suke kamanceceniya ga misali za mu gane yanzu insha Allah ta'ala yanzu misali in ce zaidun kal asadi fi shaja'ati zaidun kal asadi fi shaja'ati zaidu kamar zaki yake wajen jarumta ina fata an fahimta kaga wannan abin ya fito fili ko to barin barin fasa muku abin zaidu shine al-mushabbahu shine aka kamanta shi ko to shine al-mushabbahu al-asadu shine al-mushabbahu bihi shi aka kamanta zaidu da shi an fahimta kaulasan din da aka ce kal asadi ita ce adatu tashbihi sannan ta me suke kama ash-shaja'atu shine me wajhu shabihi an gane kuwa abin ya fito fili kuwa to a ka'idar larabci ka'idar malaman balaga shine duk inda almushabbahu yake yafi karfi akwa min almushabbahi duk inda almushabbahu bihi yake yafi karfi sama da me almushabbahu yanzu da zaidu da zaki wa yafi jarumta an gane saboda me saboda zaidu saboda jarumtar zaki aka ce zaidu kamar zaki yake wajen jarumta saboda jaramtawa zaki to ka'ida shine dole ne duk inda wanda aka kamanta shi da shi sai ya fi wanda aka kamanta din karfi a wajen mai siffar da aka kamanta shi da shi to sai mu dawo karatu mu da aka ce Allah madaukakin sarki yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati kamar yadda yau manzon Allah tsira da aminci yayi wa haka ne kamar yadda yau annabi Ibrahim salati ko to kaga ana kamanta salatin da aka yi wa annabi ibrahim da irin salatin da za a yi wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai nuna cewa salatin wa ya fi ƙarfi kenan idan kun fahimci abin annabi ibrahim an gane a ka'ida kuma tsakanin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da annabi ibrahim ya falala a wajen Allah madaukakin sarki annabi muhammad ko tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to sai malamai suke ta cewa to me yasa aka ce Allah yi wa manzon Allah salati irin salatin da yawa annabi Ibrahim ko iyalan gidan annabi Ibrahim bayan kuma annabi Ibrahim ne kamata a ce a yi masa salati irin wanda aka annabi Muhammad ba haka bane ina fata an fahimta yanzu ko to shine abin da yake nufi da cewa malamai suna ta tambaya anan wajen game da me a menene fuskar kamanceceniyar saboda ka'ida ne a wajen malamai ne annal muqarrara annal mushabbaha hakika shi wanda aka manta dunal mushabbahi bihi bai kai wanda aka manta shi da shi ba an fahimci abin yanzu ko yawwa sai ba ne ce wal waqihu na aksuhu abin da yake a zahiri ko anan zai tabbata shine akasin haka ma'ana manzon Allah ya fi annabi Ibrahim wa falala da daraja wajen Allah madaukakin sarki to bari mu ci gaba sai ma ce id anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam saboda shi annan muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi afdalu min ibrahim ya fi falala sama da annabi ibrahim wa qadiyatu kaunihi afdal abin da yake hukunta kasancewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi falala sama da annabi ibrahim an ta kuna salatul matlubat afdalu min kulli salatin hasalat aw tahsulu ya kasance salatin da za a nema wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya masa to ya kasance salati ne da ya fi falala ya fi girma sama da duk wani salatin da aka taba yi ko kuma za a yi shi a nan gaba abin da ya kamata kenan to amma sai gashi ana cewa Allah yi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin salatin annabi ibrahim wanda ku abin da ya kamata salatin da za a nema wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya fi duk wani salati da aka taɓa yin sa a duniya ko kuma za a yi shi ma a nan gaba ina fata an fahimta mala ya ce wa ajabal ulama'u an zalika bi ajwibatin kathiratin malamai kun san ba sa ƙasa a gwiwa wajen fito da mutane daga cikin duhu sun ba da amsoshi da dama masu yawa taraha fil fathi mala ya ce za ga wannan amsoshi a cikin littafin alfatul bari na ibn hajar al-asqalani da aljala ma'ana yana nufin jalawul afham kenan fi salati ala khair al-anam na babban malami ibn al-qayyim al-jawziya malai yace walaqad balagat nahwa asharat aqwal amsoshin da malamai suka bayar sun kai wajen zantuttuka guda goma wannan malami yace dalili shine kaza kowa yana kawo abin da ya fahimta domin dai a fita daga wannan iskalin da aka shiga ba'abuha ashaddu da'afan min ba'di sai mala albani ce sai dai wasu amsoshin da malamai suka bayar wasu sun fi rauni ma'ana wasu suna da rauni amma wasu kuma sun fi su rauni illa qawlan wahidan sai zance guda ɗaya kawai fa innahu qawiyyun shi wannan zancen da malai yake so ya kawo mana zance ne mai karfi kwarai da gaske wasu tahsanahu shaykhul islam wa ibn al-qayyim babban malami shaykhul islam ibn taymiya ya kyautata wannan zancen sanan ɗalibinsa ba ibn al-qayyim al-jawziya ya biyo bayan sa wajen me dauka wannan zancen su kyautata shi nuna cewa zance ne mai da za a iya ba da hujja a kansa kuma za a iya ba da amsa a kan shi wa huwa qawlu man qala mala yace shine fadin wanda yace inna ala ibrahima fihim al anbiya abin da yasa hakan ya faru shine hakika iyalan gidan annabi ibrahim a cikin su akwai annabawa haka ne allazina laysa fi ali muhammadin mithlahum wanda a cikin iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu annabawa irin su haka ne ko saboda iyalan gidan annabi ibrahim tun daga kansa duk wani annabin allah ko manzo da ya zo a bayansa za ka samu ɗansa ne ko jikansa ko jikan jikansa har shi manzon allah ɗin sallallahu alaihi wasallam haka ne to kaga shi zuriyarsa cike take da me da annabawa da manzanni amma shi manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kansa shine annabi na farko a wannan al'umma kuma shine na ƙarshe ina fata an fahimta yawa to shine malai ce idan ka kalla za ga iyalan gidan annabi ibrahim akwai annabawa da yawa irin annabawan da babu su a iyalan gidan wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa li alihi min as-salati alaihi mithla li amali ali ibrahim wa alihi wa fihim al-anbiya idan mai salati ya nemi Allah madaukakin sarki yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da iyalan gidansa irin salatin da za a yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa wanda a cikin iyalan gidan annabi ibrahim din akwai annabawa hasala li ali muhammad min zalika ma yaliqu bihim to su iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za su samu abin da ya dace da su ne na falala da girma da daraja saboda duk falala da za su samu ba za su samu falala irin ta annabawa ba haka ne to abin da ya dace da su na falala sai Allah ya ba su sauran falalolin annabawan da manzanni fa duk sai a tura su wajen wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya sa an fahimta yawwa fa innahum la yablughuna maratib al-anbiya saboda su iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za su kai martabar annabawa ba wa sabaqa ziyadatu allati lil anbiya'i sauran karin falala da daraja ta sauran annabawan da suke gidan annabi Ibrahim alayhi salam wanda sauran iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka nemi Allah ya musu salati irin nasu ba za su samu irin wacce falala ba saboda su ba annabawa bane to duk wannan ƙarin falala da daraja sai kasance na waye yanzu na manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ce wa fihim Ibrahim li Muhammadin a cikin sa akwai Annabi Ibrahim da sai su tabbata ga Annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa yahsul lahu min al mazidi ma la yahsulu li ghairihi sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu falala da ƙarin daraja a wajen Allah madaukakin sarki irin wanda ba shi ba ba zai samu ba idan an fahimci abin da malaka so ya ce da kyau shine salatin da aka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzan su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wanda aka iyalan gidan annabi ibrahim to sai kaga a nan wajen manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kaɗai ne a matsayin manzo haka ne a can fa manzanin suna da me suna da yawa to da aka ce subhanallah